alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba wannan shine darasi na biyu a nazmu matni al-akhdari lishanqiti rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba amma kafin mu ci gaba kun san yau muna da karatun littafi na sunan abi dawud kuma ba mu yi sanarwar ba karatu ba kuma gaskiya karatun sunan abi dawud littafi ne wanda ba mu karatu a wajen wasa da shi masu halarta sun san komi ruwa komi iska inda ya sunan abi dawud ne sai an yi karatu kenan daurawa ba za ta samu tsallake shi ba kenan sakamakon wannan yanzu darasi guda zamu in muka yi darasi guda sai a tashi da mutane su samu dama wanda za su tafi a gida su komo wajen karatu sunan abi dawud in ya so mun yi magana da shek abdulmajid limamin wannan masallacin akan ran lahadi shi bi kenan banda gobe ko sai a komo bayan magariba a ci gaba in ya so in an komo sai an ga abin da ya tuba mabuzu naɗi an gane da kyau ko kenan ran lahadi za a komo a ci gaba da yardan Allah insha Allah bayan magariba kenan kenan shi darasin sira sai a ɗage shi malam ya ce mawani'ul hadas abubuwan da suke hana ma'ana abubuwan da in mutum yana da hadasi ba zai yi su ba shine mawani'ul hadas ta sai a shirya makaranta kenan wa ma li muhdithin salatun aw tawaf ومص مصحف ولو جلدا أنا ومص مصحف ولو جلدا أنا ولو بعود غير زجء معزمي ولو بعود غير جزع معزمي لمتعلمين أو معلمين ثم الصبي كالكبير فيه ثم الصبي كالكبير فيه وإثمه على مناوله وإثمه على مناوله وكل من بلا وضوء صلى وكل من بلا وضوء صلى ففاسق لا كافر في الأعلى ففاسق لا كافر في الأعلى wannan littafin yayi wannan waken yayi ba a ahalari ne aka ce muku kahuri aka ce muku ko to malam ya gyara to kun ga amfanin karatu da littafin yace wa ma li muhdithin salatun aw tawaf wa massu mushafin wa law jiddal anaf yace duk wanda yake da yake da hadasi ana gane da ke wanka ya kama shi to baya halatta gare shi ya sallah aw tawaf ko dawafi wa masu mushafin ko kuma taba alqur'ani walau jildan ana ay zada ko da a ce ko ya ƙara wata fata ce wajen taba alqur'ani ma'ana ya sanya wata fata sai ya doki alqur'ani nihin shi dai aishi hannun nashi bai ni ba bai yi mubashara bai hada bai tabi alkur'ani ba walau bi'udin ghaira juz'in mu'zami li lil muta'allimi aw al mu'allimi yace ko da da sanda in baka da arwalla baka da tsarki ba za ka taba alkur'ani ba ko da sanda ghaira juz'in sai dai juz'i amma na littafin da bai cika qur'ani ba ko shi ga mai koyo ko kuma malami shi babu lahi ya dauke shi ba a rawalla sun matsabi yu kalkabi jiya mun tattauna wannan mas'ala ingancin cewa dole sai da a rawalla taɓa ƙur'ani ko aka sun matsabi yu kalkabi fihi wa ismuhu ala munawilihi sannan yaro kawab babba ne game da taɓa alƙur'ani shi ma sai da a rawalla sai da tsarki wa ismuhu ala munawilihi sai dai zunubin idan yaro ya taɓa alƙur'ani ba a rawalla to na wanda ya muka mishi shi ne wa kullu man bila wudu'in salla fa fasiqun la kafirun fil a'la yace duk wanda yayi sallah ba da arwalla ba to fasiki ne ba kahuri ba kamar yadda mai ahalari yace a magana mafi inganci shine ma'anan fil a'la ai aje kun gani ko duk wanda yayi sallah ba arwalla kahuri ne haka mai ahalari yace to kun ga nan ma'anan yace a fasiki ne sai dai akwai in lokacin da zai zama towa kahuri idan ya yi itikarin cewa kai sallah ba dole ce da arwala ba ya yi itikarin shi bai yadda ba sallah sai da ni arwala to nan kamar ya kare ta alqur'ani ne ko Allah ya ce ayu allazina amanu idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir al-aya ay kamar idan kuntum ila salati fatawaddu na'am yawwa ka'ida suka ce man ankara ma'luman min ad-din bi darurati faqad kafara yaji malama aqida duk wanda ya inkarin wani abu wanda addini an san dole ne to ya kafarta والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس خذ إجابة والحيض والنفاس خذ إجابة معنى الجنابة مني خارجا بلذة معتادة في النوم جاء أو بجماع أو سواه المزجي أو بجماع أو سواه
أو بمغيب كمرة في فرجي أو بمغيب كمرة في فرجي وراء أنه يجامع ولم وراء أنه يجامع ولم يمني فلا اغتسال في ذا المحتلم يغني فلا مثال في ذا المحتلم وواجد المني في الثوب ولا وواجد المني في الثوب ولا يدري متى أصابه ذا اغتسلا ثم أعاد فرضه من آخره من آخر
نوم به وبالفروع فاخري نوم به وبالفروع فاقر نعم malam ya ce abin da yake wajabta wanka والغسل للج- والغسل للجاس والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس خذ إجابة يتي وانكا أنا ينسني وانكا نجيكي معنا وانكي جيكي أنا ينسني إذن جنابة تهوتو ko haila ko jinin biki khudh ijaba ka rike ka rike da kyau dole ma ne ayi wanka ma'anar janabati maniyun kharaja bi lazzatin mu'tadatin fi an-nawmi ja yace abin da ake cewa janaba shine hitar maniyi ta hanyar jin dadi mu'tadatin kamar yadda aka saba fi an-nawmi ja a cikin kwana ne maniyin ya zo au bi jima'in ko kuma maniyin ya hoto ne ta hanyar jima'i ana gane da kyau ko au siwahul au siwahul muziki ko kuma wanda ba shi ba shi ma duka in dai har maniyin ya hoto za a yi au bi mazidi kamratin fi farji ko kuma boyewar kamra kamra shine kan azzakari fi farjin idan ya boye a cikin farji na mace ana gane da kyau ko ma'ana abinda malai yake so ya ce nan akwai bambanci tsakanin jima'i da maghibul kamar fil farj jima'i shine saduwar da aka yi har mani ya hutu shine jima'i amma in mani bai fito ba to a istilahi da fito ba su ce masa jima'i sai da su ce masa me boyewar kan azzakari a cikin al'aura ba ta kwana to malai yana nufin in dai shi an yi jima'i al'aura mani ya hutu ko bai hutu ba za a yi mi za a yi mi wanka tunda an ce shi jima'i in mani ya hutu ne shi ne ce maka to ko mani bai hito ba in dai har an samu wannan taddawa mai yake da suna da alƙalami tumutumi da taɓarya to za a yi wanka wara'in annahu yujami'u wa lam yumnifa laghtisala fi zal muhtalam yace wanda ya mahulkin yana saduwa a cikin a cikin kwana sai dai mani bai hoto ba falagtisala to shi wannan babu wanka akan shi fi zal muhtalam a cikin wanda ya mahulki wa wajidul maniyyi fi thawbi wala yadri mata asabahu zaktasala wanda ya samu maniyi a cikin kayan shi bai san lokacin da maniyin ya same sa ba to zai yi wanka ai dai ka san ba wani bane zuba ba maniyi ko in ba jina ce wani kana ita wani zuwa maka ita amma shi mani da ka gani daga kanka ka san shi maniyi baya kunshi sai da zakara ana ga da ke go to summa a'ada fardahu min akhiri naumin bihi wa bil furu'i fakhiri yace sannan sai ya maimaita duk sallar farilar da yi a ƙarshen kwanan da ya yi da waɗannan kayan wa bil furu'i fakhriji ma'ana kahib da kuma furu'ai ma'ana akwai akwai akwai matsaloli a cikin wannan wannan babin nan kamar dai dan ya cika baitin ne ya kawo shi ana gane da ke ko na'am abin da yake nihi in ka ga tufafin ka da mani to sai ka duba wani kwana ne kai na ƙarshe to sai ka ɗauka wannan kwanan da kai na ƙarshe shine maniyin ya hutu to duk sallar da kai da wannan tufafin bayan wannan kwanan to sai ka canza ta fara'idul ghusli wa sunanihi فروضه نياته عند الشروع والفور ود الكل عموم والفروع والفور ود الكل عموم
سننه غسل يديه في ابتداء لكوعه مثل الوضوء تعبدا مضمادة استنشاق استنثار وتقبل الزينين ولا يضر وثقب الأذنين ولا يضر وجنب غير الصماخ فاغسلا أذنيك ظاهراهما وما بطن ما لم يشي فروده فرلول أرولله نيته عند الشروع والفور والدلك العموم والفروع يتي نيرسا kai niyya a wajen lokacin da zaka fara wanka da gaggautawa da cuccudawa da gami jiki da ruwa ana gane da kyau ku wal furu'u su kuma sauran suna nuhu sunnoninsa an rasul yadayhi fi bitida ka wanke hannayenka wajen farawa liqo'ihi har zuwa ijiyar hannu mislal wudu ta'abbuda kamar yanda dai kake arwalla ta ibada madmadatu madmadatu istinshaqu nistinsaru wa taqbulu dhinaini wa la yudaru kurkure baki da shaƙarwa da hacewa da kuma shafa ma me yake da suna karan kunnuwa ruwa wala yudaru sakbul uzn shine wannan rami da yake cikin kunne wa sanya mishi ruwa amma ba sai ka cutar da gangar shine wala yudaru ana gane da ke kuma na daidai gwargwado zaka yi wa junubun ghayru istimahi faghsilan udnayka zahirahuma wa ma batan in kana wankan janaba to ka wanki gaba ɗayan kunnuwanka khairu simahi banda astimah astimah malamai suka ce shine hudar dan kullai ana gan da ke ku wannan hudar da ake ma kullai to ita ba dole bane sai ka tabbatar da hudar ruwa sun shiga cikin ta sun hutu ana gan da ke ku shine abin da yake nihi khairu simahi faqsilan udnaika zahirhuma wa ma bata ka wanke kunnuwanka gaba ɗayan su ciki da waje banda wannan hudar ta kunnai fadailul ghusli mustahabban wanka نودي بسم الله بدء بالأذى في فرجه ولينوي عنده إذا وليتوضأ مرة ولياددي تدليس رأسه فعلى الجسد فشقه الأيمان تقليل الماء بغير حد أو بصاع حمى وكالوضوء منسي الاغتسال لكن هنا لم يوعد الموالي وباطل الغسل إذا ما أخرا عن حكم فور بعد أن تذكرا وذا إذا صادفه غسل الوضوء كافاه عن نيات غسل تعرض malam ya ce nudiba bismillahi bad'un bil adha mustahabbi ne ana son idan zaka fara wanka kai bismillah a cikin ina ake wanka a ina ake wanka ban daki da kun ga wata wani darasi kuma ya halatta a shirin bismillah a cikin ban daki amma malamai suka ce ba a hudu sauti mutum zai mile zai motsa bakin shi ba tare da sauti ya huto ba ana gane da kyau ko yana daga cikin dalili akan haka Aisha ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fi kulli ahyani a kowane irin hali manzo Allah yana ambaton Allah ya ga ce kowane hali kenan har har ina arban daki sai dai irin wannan wurin sai mutum ya motsa baki ba tare da huddo sauti ba kenan arwalla za ka yi aban daki i bismillah bad'un bil adha nabi shine ka fara da wanke dauda fi farjihi al-awraka wal yanwi indahu idan idan ne ya kamata a maimakon idan sai ya niyya a wannan wurin ma'ana lokacin da ya fara wanke al'aurarsa ya niyya wanka waliyata wadda marratan waliyazidi tatlita ra'sihi fa a'lal jasadi kuma mustahabbi ne mutum ya fara da arwalla wanki guda guda waliyazid tatlita ra'sihi sai ya ƙara ma kansa wanki uku kenan gaban jiki gaba ɗaya nawa nawa guda guda amma wajen kai so nawa so uku kun ga bambancin arwalla ta janaba da kuma sami da kuma ta sallah ko da yake wasu malamai suna ganin shaharar kan wanda ake cikin arwalla a wajen kirgo ba a haɗa shi da ukun da aka ci shi sai ma ka ƙare arwallan ne sannan sai ka zo ka zuba ruwan sau uku banda shahar da ka yi sani ta cikin arwalla wannan kuma shi ne mafi inganci fa'a'ala jasadi sannan sai ka zuba ma jikinka daga sama ruwa har zuwa ƙasa fashikkihil aimani tatlilul ma bi ghairi haddin aw bi sa'in humma yace ana so ka fara da hannunka na damu mustahabbi ne da kuma wajen arwal wajen wanka kada ka ɓata ruwa shine taqlilul ma taqlilul ma'i kenan an hazzafi hamza ne dan darura shi'iyya bi ghairi haddin sai dai shi ruwan da aka ce kai amfani da su kadan ba a ce kaza su ne ruwa mafi karanci ba aw bi sa'in humma ko kuma wasu malamai sun kayyade da sa'i guda alal akalla in zaka yi wanka ko mafi yawa ma alal akalla ba mafi yawan ruwan da zaka yi wanka da su mustahabbi kada su wuce sa'i guda ana gane da kyau ko wanka da sa'i guda an san sa'i bai wuce yan buta ɗan madaidaiciya ba wanka ka kai wanka ka ita shine sunna ba a ce dole ba ne shine sunna ana gane da kyau ko yawwa in ka ce za ka yi sunna to haka za ka yi amma wannan sai ka koya dan ba ku ka fara kwankwanto ba a cikin tabi'ai an samu wanda wanda yake haka ce ka ni gaskiya muddu guda ba isa ta iya arwalla yawwa to shine abdullahi bin umar ya mai da masa yace ya ishi wanda yi ka alkhairi ana ga da kyau yawwa kuma wanda yi kama yawan gashi inda gashi kun san shi bukatar ruwa sosai inda sai ka yi tare ne inda za ka yi arwalla da da muddu a takaice dai ba a son bata ruwa da yawa wa kal wudu mansiyu ligtisali lakin huna lam yu'adil muwali yace wa yace kaman arwalla kuma abinda aka manta wajen wankewa lakin huna lam yu'adil muwali muwali sai dai anan ba a kilga me yake da suna ba kace gaba abinda ma da yake nishi shine a wajen arwalla aka ce in ka manta wata gaba ya zaka yi in misali in ka manta huska ya zaka yi ka komo ka wanke sai ka bi ka ci gaba to malai yace wajen arwalla shi huska kawai zaka wankewa ka sai ba san ko ana gane kenan kaman arwalla ne in ka manta wani wuri ko wani wuri bai samu ruwa ba zaka zo ka wanke shi amma a wata fuska kuma ba a ce kaman arwalla ba in ka wanke wurin kuma sai ka ci gaba daga inda ka tsaya yawwa shine bambanci yace wa batala al-ghusl idha ma ukhira an hukmi fawlin ba'da an tudhakkara yace wanka yana yana lalacewa idan aka shinkirta gyara shi an hukmi fawlin ba'da an tudhakkara kenan idan aka jinkirta ba a yi gaugawa ba bayan an tuna wanka yana lalacewa ma'ana a wajen wanka kamanta baka wanki fuskarka ba to yanzu in ka tuna da ka jinkirta shi kenan wankan ya lalace sai ka sai ka sake sabo na'am shine wa batala wa batala al-ghusl idha ma ukhira an hukmi fawrin ba'da an tudhakkara wa da idha sadafahu ghusl al-wudu' كفاه عن نية غسل عن نية غسل عن نية غسل تعرض عن نية غسل تعرض نعم yace haka kuma wannan gyaran idan yayi daidai da wankewa ta arwalla to ya isa amma idan an yi niyya lokacin da aka tuna ka tuna baka wanke wani wuri wajen wanka ba yanzu an yi daidai dama za ka yi wata arwalla ne sai ka wanke wannan wurin da niyyar hada wanki na ne hada wanki na ne na wanka ana gane da kyau misalin da muka bada na huska wanga abu ne ma da ina ganin ma da waya iya faruwa a ce wai kayi wanka ka manta wani wuri baka wanke ba an yi tuya an manta da albasa ke ni ina ganin da waya a ce mutum eh arwalla ana iya yana iya samuwa ko amma a wanka da wuya mun san malamai suna da istiraziya ana a aza a dora wani abu yawwa sai a kan hannun shi ko da bai maru ba yawwa plan B kenan ko in ji turawa plan A plan B to yace mawanibul janaba abubuwan da ke hana janaba ko kuma abubuwan da janaba take hanawa la yadkhulul junubu masjidan wala يقرأ إلا الآيتين ما تلا لي كتعوذ وما لي ذي سقم جماع إلا لأذى أو احتلام ذو سافر أبيح أو ذو مرضي تيمما للنفل والمفترض وحاضر صح لفرد إن عدم ما كافيا أو خوف وقته علم لا للنقل والجمعات والجنازة إلا إذا تعينت جنازة وروده القصد السعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح ظاهر ودهن مع اليدين للكوع الولا دخول وقت بالصلاة اتصلا ثم الصعيد الترب والطوب الحجر والثلج والخضخاض والذي ظهر لا جس شوية أو نحو الخشب ولا حصير نو حشيش أو ذهب ولمريض حائط من حجري والطين كالصحيح في المشتهر malam ya ce mawani'ul janaba abubuwan da janaba take hanawa la yadkhulul masjudu la yadkhulul junubu masjidan wala yakrabu illa la yataini matala mai janaba baya shiga masallaci sannan kuma baya karatun alqur'ani sai in dai aya ɗaya ne ko biyu misali ana gan da ke ko li ta'awuzi misali aya da zaka karanta dan neman tsari misali karanta ayatul kursi ko amanar rasul kun ga aya biyu ne li ta'awudin wa ma li litiqam dima'un illa li adan aw ihtilam haka kuma wanda yake yana da rishin lahiya anan ba yana nufin rishin lahiya ba wanda dai aka sani kaman wanda baya iya amfani da ruwa babu akan sai yayi jima'i ma'ana ana tsananin sanyi ka san baka iya wanka da ruwan sanyi to kada ka yi jima'i ana gane da ke ku illa li'azan a wihtilam sai in dai ga wanda shi in bai yi jima'in ba ne zai iya cutuwa ko kuma wankan ya kama sa ne dalilin maholki da yi ana gane da ke ku wannan matsalar mai ahalari bai kawo ta ba ina kyautu zato na cewa ya halatta wanda in bai yi jima'i ba zai iya cutuwa ya halatta yi jima'i kun san akwai wata cuta da take kama maza hamma mata suna da ita akwai wanda suke da cutar in sha'awa ta taso musu in har ba su samu suka yi jima'i ba to marinan su kumbura suke shi ta musu ciwo Allah ka raba mu da irin wannan larura irin wannan kaga dole su balaguro sai da mata za su yi a da kaji ake mutum balaguro zai sai da mace ko da na kwana biyu ne to mai yiwa irin masu tsoron Allah nan ne kuma suna da wannan matsala amma mara tsoron Allah shi kuma ai ko ina ka tafi akwai wurin biyan bukata ko akwai hotel akwai ina ne to akwai masu wannan matsala ana gane da ko wannan shine kenan haka kuma mata su ma ana samu mai wannan matsala ita kuma in sha'awar ta taso ba a biya mata ita ba marar ta za ta yi ta mata ciwo ana gane da ko za ta yi ta mata ciwo sai ta ɗau lokaci ma'ana sai ta samu ɗan mintoci akwai wanda suke awanni to irin waɗannan su babu da shi su sadu da matansu ko da ba su yi amfani da ruwa don kada wannan cutar ta taso musu in suka yi jima'in za su yi sallah ba su iya wanka da ruwa sai su yi abin da an gaba taimama haka malam ya ce shi ma wanda mahalki ya yi mani ya hutu masa bai iya wanka da ruwa to shi ma ga abin da zai yi nan gaba taimama kenan su irin wannan ba su da laihi da musu wanka da ruwa ba shi ne wa malibi shi kamin dima'un illa li'azan shi dai wanda in bai yi ba zai cutu haka kuma da wanda mawarki ne ya yi a tayammu to safarin obiha audu maradin tayammama lin nafi wal muftaridi wanda yake cikin balaguro an halatta masa da ya taimama ko wanda baya da lahiya idan zai yi nafila ko ma sallar farilla in zai yi wa hadirun sahha li fardin in adim makafiyan aw khawfa waqtihi alim haka wanda yake a cikin gida wanda yake gida ba balaguro ba ya halatta a gare shi yayi sallah ta farilla da taimama in adimal ma in bai samu ruwa ba ana gane da kyau ko in bai samu ruwa ba wanda za su ishe shi ko kuma ya rasa ruwan kwata-kwata shine ma kafiyar in bai samu ruwa masu isa ba aw khawfa waqtihi alim ko kuma ya ji tsoron lokacinsa ma'ana lokacin sallar ya wuce shi ma ya halatta yini ya yi taimama nan akwai wata fa'ida shi ne idan kana da ruwa ba su isa ka arwalla abin da ya kamata kai shi ne ne a taimama ko kuma kuna da ruwa amma sai dai kuna buƙatar ku sha su to yanzu kuma ana ta kaiwa ta tawalla in ba a sha ruwa ba ai ba zancen sallah ba ko ba zancen da suwa a cikin sallah to sai ku shanye ruwan ku yi ne ku yi taimama haka kuma in ka ji tsoron lokaci zai iya karewa baka samu ruwa ba lokacin sallah to kai da yamma kai sallah lan nafli wal jum'ati wal jinaza illa idza ta'ayyana jinaza sai dai ba a yin sallar taimama ba a yin taimama a yi nafila ga wanda yake ba cikin balaguro ba haka bai yin taimama yayin juma'a ko kuma yayin sallar gawa illa idza ta'ayyanat jinaza sai in dai janazar ta kasance sallar gawar ta kasance dole ne a kansa ma'ana babu wanda zai mata sallah ko babu adadi wanda ya isa su yi mata sallah to wannan lokacin dole ya taimu masu sai sallah amma wannan magana da muka ce magana ce wadda take ba daidai ba domin malamai suka ce albazlu lahu hukmul mubdal minhu arwalla badali ce taimama badali ce ta arwalla kamar yadda arwallah na halatta ma kai kowace irin sallah to haka taimama ma tana halatta ma kai kowace irin sallah fara'idul tayammum abubuwan da suke dole wajen taimama furuduhul qasdu as-sa'id tahir wa darbatul ula wa mashu zahir farillanta al-qasdu shine niyya as-sa'id tahir a samu kuma ƙasa tsarkakakka والضربة الأولى دا بقو نهر كونا كسا ومصف ظاهر دا كما نيكي دا سونا شاهر ظاهرين فسكا مع اليدين تارد حنوا للكوئي حزوا إجير حنو كنا wannan farilla ne shahar zahirin huska da kuma da kuma shahar hannuwa yace a dukulu waqtin bis salati fasala na gaba wannan alwila kin nan ya kashi ne dan itmalikin muke da suna sadrkin baitkin yace haka daga cikin farillan arwalla shigar lokaci da hada shi da sallah shi ma wannan maganar cewa sai an hada shi da sallah shi ma malamai suna gaba abin gaba ne shigar lokacin da eh amma a ce za ka yi sallar ne kai tsaye ka yi taimama wannan ba dole ba ne sun masa'idu turbu wa tubul hajar wa salju wal khatkhadu wal ladhi zahar sannan as-sa'id abinda ake ce ma as-sa'id at-turbu ita ce turbaya kenan abinda ake taimama da shi akwai turbaya wa tubu da bilgi alhajar da dutse wa salj da kankara glass wal khadkhadu da kuma chabu wallazi zahab da duk abinda ya hau aban kasa duk abinda yake aban kasa yake lajisun amma banda aljis ana gane da ke ko shine fenci wanda aka dafa ko irin su siman duk suna ciki in shuwi in aka dafa shi ma'ana tunda kun san ai da suna siman wani nau'in dutse ne ake ne ake nikewa a dafa shi a kara mishi wasu sinadarai ya zama to haka ya ce au nahwil kashaf ko kuma makamancin itatuwa walal hasir da tabarma au hashishun ko kuma ciyawa alkashar ice hasib tabarma hashish ciyawa au zahab ko kuma zinariya yace ai zinariya ita ma cikin ƙasa take a bisa kan ƙasa take bari in yi tayo masu manta wa li maridun ha'itun min ha'itun min hajari wa tini kasahihi fil mushtahari yace mai rishin lafiya shi ya halatta ya yi taimama da katanga gina ana gane da kyau in gina ta dutse ce wannan ita babu ma in ta ƙasa ce ita ba san ma a kanta shi ne kawo nan watsi ne gina in ta dutse ce ko ta mi ko ta ƙasa ya ce kasahihi fil mushtahar ya ce a magana mafi inganci hatta ma mai lahiya in bai samu wa'yancan ba wannan suna iya yi mi da su ya yi taimama da su kun ga a ahalari bai kawo wannan ba kenan ko lahiyar kalau in baka samu ƙasa ba kana iya kai taimama da mi da katanga ko da mi da katanga ta dutse ko ta ko ta ko ta ko ta laka sunan tayammum to sai a shirya وسنة تشديد الصعيد لليدين ترتيبه مصحوهما للمرفقين نودي بسم الله أن يقدما بيم يمناه والظاهر والمقدما ناقيده مثل الوضوء ومعه وجود ما قبل الصلاة في سعة وجود ما قبل الصلاة في سعة ولا يصلى بتيمم فرد ولا يصلى بتيمم فرد فرضان والثاني إذا صلي فتد فرضان والثاني إذا صلي فتد وبالتيمم الفريضة تحل وبالتيمم الفريضة تحل نوافل ومصحف إن تتصل نوافل ومصحف إن تتصل وبتيمم كنفل جازما وبتيمم كنفل جازما وحد بالأه ذكر إلا الفرض مما قدما وقدر ما يوجب لعظ أبطلا وحد بالمعقبات ما تلا ومن تيمم مالك الجنابا فواجب تخصيصها بنية نعم ما لن يتي سنون تيمما وسنة تجديد الصعيد لليدين ترتيبه مصحهما للمرفقين أن سننت سابنت bugu na ƙasa idan za a shafa ma hannaye ana gane da ke ku haka jeranta su da kuma shafa ma aha masuhu ma da limir faƙaini yawwa yana an sunanta sabunta ƙasa wajen buga hannuwa da ƙasa mana ka buga ƙasa mana bugu na biyu an sunanta shi tartibu sannan kuma ka jeranta yin taimamar yadda yake masuhu ma da limir faƙaini sannan shi ma an sunan ka shafa ma hannu har zuwa gwiwar hannu wanda muka ce gaskiya a sunna babu shi hadisin da yazo bai inganta ba ana gan da ko jai kuma sannan shi ma sabunta bugu shi ma abin da ya tabbata bugu guda ake a buga a shafa ma huska a shafa ma me hannuwa yace tartibu abin da yake ni mustahabi ne kenan ba dole ba kana iya ka buga ka shafa ma hannu sannan ka shafa ma me huska ya halatta amma abin da ya dace ka shafa ma huska sannan me sannan hannuwa nudiba bismillahi an yuqaddima yumnahu waz-zahira wal muqaddama mustahabbi ne farawa da bismillahi shine an yuqaddama da kuma an yuqaddima yumnahu kuma ya gabatar da dama والظاهر والمقدمة والمقدمة كما يجبات الدا ظاهر هنو da kuma farkon hannu in yake zahirin hannu shi na nufin ka fara da nan haka in zaka shahawa mukaddima shi ne kuma ka fara da nan farkon hannu zuwa haka to wannan duka mun gani akan cewa baya daga cikin sunna yin haka na'am yace ناقضه مثل الوضوء ومعه وجود ما قبل الصلاة في ساعة abun da yake walwale taimama kamar dai abun da yake walwale arwalla ne ana gane da ke ko wa ma sai dai shi za a ƙara tare da shi abun da yake walwale taimama wujudu ma'in qabla salati fi sa'a idan an samu ruwa kamin lokacin sallah ana gane da ke ko ma'ana fi sa'a kamin lokacin sallar sai kasance an samu an samu ruwan ka'ida suke cewa idza wujida al-ma'u batalat tayammum idan aka samu ruwa to da ma mata ne ta ta lalace da kanta kenan shine abin da ake karawa akan abin da ke lalata arwalla banci abin da ke lalata tayammama sabarin arwalla wala yusalla bi tayammumin farad fardani wasani idza sulli fasad ki ba a yin sallah ta farilla da taimama farad in aka yi ta to za a mai da ita ba a ba a karbata wasani idza sulli fasad ana gane da ku wala yusalli bi tayammumin farad fardani ba a yin sallah da taimama me yake da suna da taimama guda a yi sallah guda biyu shi ne a yi tayammumun guda taimama guda ka yi ta sallah ka yi sallah guda biyu ta farilla da ita wasani iza sulli fasad ta biyun in aka yi ta ta lalace ma'ana in kai sallah biyu ta farilla da taimama guda to sallah ta biyun ta lalace wannan shi maganar ba ta da asali wa bi tayammumil fadidati tahil nawafilun wa mushafun in tattasili yace in aka yi taimama ta farilla ya halatta a yi nafila haka kuma ya halatta a taba alkur'ani in tattasili amma in an hada farilla da nafila wa bi tayammumin kanafin ya zama zukira illa alfarda mimma quddima haka kuma da taimama kawan nafila ya halatta duk abinda aka ambata illal farza ma'ana idan mutum yayi sallah da niyyar nafila to duk abinda aka ambata ya halatta yayi sai dai sallah ta farilla ita kadai ce baya halatta kayi ta da taimama ta niyyar nafila wa qadra ma yujifu la'adha la'adha abtala wa hudda bil mu'aqqibati mathala nan ga ya kawo baitin malamai kamar nan ya kawo baitin a inda bai dace ba nan a cikin arwalla ne kamata ya kawo wannan baitin ba a bangaren taimama ba domin abin da baiti yake nuni shine wa qadara ma yajibu la'adha abtala gurgurdan abinda yake busar da bangare na arwalla idan ka yi shi yake lalata almawalat wa hudda bil mu'aqqibati matsala an kayyade shi da misalin addu'ar da mutum zai yi bayan ya kare arwalla abinda ma da yake nuhi nan ya ce shi ne idan kana arwalla sai aka samu tsayawa wadda wannan tsayawar ta ta kai daidai mutum ya yi arwalla mutum ya kare arwalla ya yi addu'a to wannan tsayawar ta lalata almuwala ba san ko ana gane da kyau ba ta lalata almuwala ai daga cikin sharadin arwalla almuwala ne gaggautawa da kayo wanda ka kawo wanda to ya ka samu tsayawa ya kai irin adadin mutum ya kare arwalla yi addu'ar da ake bayan an kare arwalla to wannan muwala cikin ta lalace shi yasa nace muku ya kawo shi ne a tsakiyan tayammama ba wurin shi bane wa man tayammama likal janaba fawajibun takhsisuha bi niyya duk wanda a yayi tayammama dan janaba fawajibun takhsisuha bi niyya to dole ne sai ya kebance niyya ma'ana in zaka yi tayammama wasu suka ce at-tayammumu bablun للوضوء والغسل التيمم بدل للوضوء والغسل قاعدة فقهية تيمما maimakon arwalla da wanka ce kamar yadda in babu ruwan arwalla za ka yi taimama haka in babu ruwan wanka za ka yi ne taimama to in za ka yi taimama don wanka dole ka yi niyya ta musamman to sai mu zo alhaidu a karanta wa aksarul haidi li dati libtida أقل طهر أقل طهر نصف شهر أبدا أقل طهر نصف شهر أبدا وأكثر العادات للمعتادى وأكثر العادات للمعتادى واستظهرت إن زاد بالثلاثة واستظهرت إن زاد بالثلاثة ما لم تجاوز حده واستكثري ما لم تجاوز حده واستكبري لحامل بعد ثلاث أشهر لحامل بعد ثلاث أشهر عشرين يوما ثم بعد ستة عشرين يوما ثم بعد ستة شهرا ومع ذا قطع لفاقتي شهرا ومع تقطع النفقة أيامه حتى تتم العادة أيامه حتى تتم العادة بادي أنا وحاملا أو معتادا نعم ما لن يتي حيلا وأكثر الحيد لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا ما في يوم حيلا كود ينزو تهارا توشيني ما في كرنشن أريكي rabin wata hal abada abin da yake nihi mafi yawan hailan mace kwana goma sha biyar ne ai shine rabin wata wa aktharu al'adati lil mu'tada wa tazharat in zada bi thalatha yace mafi yawan al'ada ga wadda ta saba wa tazharat in jini ya wuce mata shine wa tazharat in zada jinin ya ƙara ya wuce to za ta ƙara kwana uku ne kenan wasan harat in za da bi talata abinda ma da yake nihi a nan mace misali ta saba kwana bakwai take haila sai kwana bakwai suka zo sai jinin ya wuce to za ta ƙara kwana uku a kai in bai tsaya ba to sai ta yi wanka wannan jinin na menene amma magana mafi inganci ba a ƙara wani kwana uku ana gane da kyau ko ta saba kwana bakwai take haila to in hailan nan ta tsaya jini eh, kwana bakwai nan suka yi jini bai tsaya ba ta yi mi kawai ta yi tsarki ta ci gaba da ibada ta ba mu rincin ƙara kwana uku shine magana mafi inganci malam tuja malam malam tujawiz haddahu wa takfiri li hamilin ba'da thalathin ashhur shine ce malam tujawiz haddahu matukar bata wuce me yake da suna adadin kwanakin da aka kayyade ba na haila goma sha biyar ma'ana kamar in ya wuce mata ƙara kwana uku sai dai in ya kasance ita in ta ƙara kwana uku zai wuce kwana goma sha biyar misali mace da ta saba yin haila kwana goma sha uku ga sati yanzu kwana goma sha uku ga sati sun yi ana kai ga wata kwana goma sha uku da ta saba yin haila sun yi jinin bai tsaya ba a malikiya sai ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku kwana nawa zai kenan sha shida so ita kenan kwana biyu za ta ƙara da in ta ƙara na uku ya wuce adadin da aka bi aka kayyade ba saboda ana gane ke ba shine ma'anan malam tujawi ta hadda matukar in ta kwana in ta ƙara kwana uku ba zai wuce kwanakin da aka kayyade na mace mai haila ba ta wuce su wa taksir li hamilin ba'da ba'da talati ashhuri yace mace mai ciki bayan wata uku ana gani da kyau ko ka ƙara 20 na yauman za ta ƙara kwana me yake da suna kwana 20 summa ba'da sittatin shahar summa ba'da sittati shahran wa ma'taqattu nan ne ya kamata ya tsaya sannan bayan wata shidda nan ga kaman a cikin nan in kuka diba a cikin matani ba haka yake ba domin irin wannan in kana karanta shi kana bukatar ka nemo matanin kusa sai ka diba wani babin inda yake bayani a matani yadda muka karanta shi ne mace mai ciki in ta wuce wata uku tana haila kwana nawa za ta rika karawa kwana nawa za ta rika yi goma sha biyar a yawwa hamsata ashara muka gani idan ta wuce wata shida ne sai ta rika yin me sai ta rika yin kwana ashirin a matsayin kwanakin haila to ai kun ganin shi bai kawo mi ba bai kawo kwana goma sha biyar ba kwana ashirin ya kawo na'am to a takaice dai mun gani akan cewa wannan malamin malikiya kawai ke da wannan na cewa mace mai haila mace mai ciki tana ne tana haila magana mafi inganci mace mai ciki ba ta haila yanzu misali a ɗauka laƙaddar lakana da budurwa sai ta ce maka jinuwa buli mai regal ni fa yanzu ba na ganin regal kita me zai zo maka a kai ni ke gare ta sai inda ya wawa ne gabo ya a birna ne wani kyauta regal highland ita suke ce ma regal aka ramkola to akwai wani suna akwai regal ta ta zane to yan boko misali kana da gura ta ce maka ba ni ganin regal kita to in ka so ka mata wasa sai ka ce zan ka maka wata rege alhali ita kun mi take nihi ciki gare ta ko yawwa to al'adance mi wannan magana take nunawa in mace na da ciki ba ta mi ba ta haila shine abin da shine kuma jumhurul ulama suke akai in mace na da ciki duk jinin da yazo mata ba na haila bane na cuta ne na'am ina ne muke yawwa wa ma yau nawa ya ce sun ba da sittati ashurin sannan bayan wata shidda nan abin da ya kamata a ce mace mai ciki bayan wata uku sai ta ƙara kwana nawa kwana goma sha biyar haka za ta riƙa yi ta ƙilga su a matsayin kwanakin haila idan ta kai wata shidda lokacin za ta yi ne kwana ashirin to yanzu magana ce wata daban wa ma'ataqattu'in laffakat ayyamahu hatta tutimma al'ada idan jinin ya kasance yana tatsewa ya takatta shine ma'anar takattu'in jinin yana tatsewa za ta haɗa kwanakinsa ma'ana kwanakin da ta saba yi jini ya zo yana tatsewa to ta haɗa har kwanakin da yake tatsewa kin hatta tutimma al'ada har sai ta cika kwanakinta na al'ada badi'an wadda take ta farko ce au hamilan ko mai ciki ce aw mu'tada ko da ta saba ce ita ma wannan magana akwai ta cewa kai abinda ma yake nihi anan shine za a ce al'amari na haila dole sai an yi bayani da kyau mace ce ta saba yin kwana bakwai tana haila yanzu ta yi kwana biyu sai jini ya ne sai jini ya katse to wannan kwanakin da jini ya katse a malikiya ba za ta yi ibada ba za ta kilga su a matsayin kwanaki na haila ne amma jinin dai ya dan dakata ne ana gan da ke ku misali an yi kwana biyu kwana biyar kuma sai jinin ya me ya komo ya yi kwana biyu to wannan katse wanda yake yi na kwanaki ya komo kwanakin da ya kace ta kilga su a matsayin shine laffakat ayyamahu sai ta sa wannan kwanakin da jinin ya kace a matsayin kwanaki na me na al'ada matukar dai kwanakin da ta saba ba su wuce ba to amma akwai malaman da ce ga a'a in dai jini ya tsaya ko da cikin kwanakin da ta saba ya haila ne ta yi a eh yawa ta yi wanka ta ci gaba in jinin ya zubo sai ta mi sai ta ci gaba da ibadarta sai sai zuwa kwanakin da ta ta saba wannan shine kenan domin alhukum yazuru ma illatihi wujudan wa adam dan me yasa aka ce in tana haila ka sai ibada dan saboda jini su bar mi jini to yanzu jinin baya zuba na'am mawani'ul haid wan nifas abubuwan da haila da bi'i suke hanawa sai a karanta wa aktharun nifasi shittuna fa in قطيع قبلها فغسلها قمن ولو بلحظات وحيث عاودا بعد أقل الطهر كان مبتدا وقبله لفيق للنفاس ومنع الطواف مع ميساس كمصحف دون القراءات ولا تدخل مسجدا وصوما حاضلا وقاضتاه لا صلاة المدة والوطأ بين سرة وركبة حتى تطهر بماء انتبه ويجد ما يتطهران به to kun ji wata na gama kuma musan ta gajiya bace ko ta micece ga sanan dai to mu kuma wajen matsalar mu ta bayani akan sa malamai da suka ce in shi na kace ma mace in ya kace ta cigaba da ibada ta koda kwanakin haila ne misali inda an bi wannan fatawar ta malikiya yanzu a wannan zamanin akwai maganin da mace za ta sha haila ta mi ta tsaya kuma malumai na zamani sun ba da fatawar ya halatta mace ta sha inda yau za ta cutu ba ta je ta yi hajjinta da komi da komi ko ga azumi ta sha inda har ba za ta cutu ba malumai sun yi aiki da wace ka'ida ce alhukum ya zuru ma illatihi wujudan wa adama dan me yasa aka ce in tana haila kar ta yi sallah kar ta yi azumi dan me don zubowa jini to yanzu ta sha magani jini baya ne zubowa to da mun yi aiki da fatawa ta malikiya kenan ko ta sha magani in kwanakin haidar ta zo ko da jini bai zubowa za ta yi ba ba za ta yi ana gane ke ko to wannan shine kenan malam yace wa aktharun ne wa aktharun nifasi shittuna fa in quti'a qablaha fa ghasluha kamil yace mafi yawan jinin biki babin dai abubuwan da jinin haila da na biki suke hanawa shine mawani'ul haid wal nifas mafi yawan abunda mafi yawan kwanakin da jinin biki yake zuba fa in a qablaha idan wannan kamin wannan kwanakin jini ya katse fa ghasluha kamin to wankanta wannan tabbat ne shine kamin ai haqiqun nan malam bai gai mafi yawan kwanakin ba a matani mafi yawan kwanaki nawa muka gani a kwanakin jinin biki yawwa a rika maido hankali wata kwana nawa muka gani kwana 60 kun san me yasa malam nan bika kwana 60 ba a kai ya kama a shi kai subhanallah dir da gangan na tsallake shi ne a shi ne fa inna hala ta'mal absaru to kun gani wa aktharun nifasi sittuna fa in yawa mafi yawan jinin biki kwana 60 na aza abin da ya sama nan bai kashi ba dan sabanin da aka samu sun ce 40 ne ana gane da ke ku a cikin malikiyan ma wasu suka ce sattin shi yasa a nan za ka ce mace ta yi arba'in idan shi aka saba yi ya ce mafi yawan jinin biki kwana sattin ne fa in koti a kabla ha fa gaslu ha kabe idan kamin wannan kwanakin sattin jini ya kaɗe to dole ne ta yi wanka walau bi lahzatin wa haythu awada ba'da aqalli tuhri kana mubtada ko da ko a ce da ɗan lokaci kaɗan ne bayan ta aihu jinin ya kaɗe ana gan shi ne ma'anar walau bi lahzatin misali a ce tana aihuwa jini ko da ya zubo ya kaɗe ne ƙara zubowa to ta yi wanka ci gaba da ibadarta wa haythu awada ba'da aqalli tuhri kana mubtada amma idan jinin ya komo bayan mafi karancin tsarki kana mubtada to wanda ya zo to haila ke ta fara zubowa nan za a kaddara kana mubtada alhaid abinda malaki ni shine idan jini ya tsaya mata ana gane da kyau ko ƙasa da kwana goma sha biyar sai ya zubo me yake da suna ba da akalli tore bayan kwana goma sha biyar sai jini ya zubo kana mubtada to wannan menene haila ce ta fara shine ba da akalli tore wa qablahu lufiqa lin nifasi idan kuma kamin kwana goma sha biyar ne ko bayan shi an wuce haka a idan kuma kamin kwana goma sha biyar ne shine wa qablahu lufiqa lin nifasi za a sanya shi a matsayin na menene na biki ne na nifasi ne yadda matsalar take shi ne ta aihu yau misali sai jini ya ɗauki bayan kwana goma sha biyar sai jini ya zubo to wannan jini na menene na al'ada ne na al'ada ne kamar ta'i da watan ta ne dama ai ta saba tsakiyar wata ne ai mata suke yi ta yi kwana goma yanzu na al'ada ne amma idan ƙasa ga kwana goma sha biyar jinin ya komo to shi ba na al'ada ba ne na biƙin ne ya ne ya dawo tunda zai bata wuce kwana sattin ba wancan shi ne ma'anan wa kablahu lufiƙalin nifasi wa mana akwawa fa ma'a misasi haka an hana ɗawafi tare da misas ai ka san la misasa ko yawwa tare da taɓi ka mushafin ya kawo kafin daini na abin babu tabi na ƙur'ani dunan kira'a banda karatu shi karatu kira'a an halatta mata ta yi wala ta dukulu masjidan wa sauman hazala haka ba ta shiga masallaci haka azumi ma hazala ai imtana'a an hana mata yi azumi wa qadatahu la salatal mudda wal wata'a bayna surratin wa rukba shi dai azumi za ta biya shi la salatal mudda banda sallar da ta barta a lokacin me yake da suna take hailakin nan ko take biki wal wata baina surratin haka kuma an hana ta yi a sadu da ita abin da yake tsakanin cibiyarta da gwiwowinta hatta ta fahara bi ma'inin tabi wa yajida ma ya ta ni bi har sai nan yana kawo tasniya ne zuwa ga mai haila da mai biki shi yasa yake ka tasniya ce har sai sun tsarkaka da ruwa in tafi ka faɗa kafa ba da jini ya tsaya ba shi kenan sai a abuka a jira sai an yi wanka wa ya ji dama ya tatahara ni bi sai sun samu abin da za su yi tsarki da shi na to nawa miki yanzu mu kara kaɗan yi sai mu tsaya auqatus salati مختار ظهر من زواليها إلى آخر قامات ومنه ما تلا آخر قامات ومنه ما تلا للاصفرار وضروريهما إلى الغروب دون عذر أثما إلى الغروب دون
وقدر ما يسع فعل المغرب وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي بعد شروطها وشأنها حبي وللعشاء من مغيب الشفق وللعشاء من مغيب الشفق للثلث للثلث والضرور للفجر بقي وليس للصبح من المختار وليس للصبح من المختار إلا من الصديق للإسفار إلا من الصديق للإسفار ثم الضروري إلى الطلوع ثم الضروري إلى الطلوع وبعده القضاء في الجميع وبعده القضاء في الجميع نعم ما لن يتي لوكتا صلى مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنهما تلا yace zaɓaɓɓen lokaci na azahar daga lokacin da rana ta wuta tsakiya har zuwa lokacin da inuwar komi za ta kai ƙarshensa ma'ana inuwar komi za ta yi daidai da shi wa min huma tala to daga nan ne mai bi mata lokacin da yake farawa lilis firari har zuwa lokacin da rana za ta yi balgi lokacin da aka zo ƙarshen shi ba fa in an in rana ta haɗe ba ne ana gane da kyau ko in rana ta yi ne ta yi balgi tana shirin haɗuwa kin wa dururiyuhuma ila al-ghurubi to na larura ne shi na larura shine har zuwa kwaduwar rana duna uzrin ustima idan ba da uzuri ba aka yi sallah ta la'asar kusa ga bayan rana ta yi balge ustima to an yi zunubi ana gane da ko mun yi bayani ai abin da ake ce ma waqtul daruri da waqtul muhtar وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطه بعد شروطها وشأنها حبي lokacin magariba kuma kadar ma ya sa'u fi'ilaha shine gwargwadon lokacin da yake isa a kare ta ba'da shurutiha bayan an cika sharuɗanta wa sha'nuha hubi ai sha'nul maghribi hubi ai ra'i shi sha'anin magariba ka kula da shi dan ita lokacin da takaitacce ne shine ma'anar wa sha'nuha hubi وللإشاء من مغيب الشفق للثلث و... للثلث للثلث والضرور للفجر بقي yace ita kuma isha'i lokacin da daga lokacin da balgebelgen rana ya bace wanda take bari bayan ta haɗi lissuluti har zuwa ɗai cikin ukun dare wadda ruri lil fajiri baki shi kuma abin da ya yi saura a والضرور للفجر بقي yawwa shi kuma lokaci na larura yana zuwa daga lokacin ɗaya cikin ukun dare har zuwa lokacin ketowar alfijir shine ma'ana ai ma baqiya lid-darura min thuluthil layli ila al-fajr lokacin larura na isha'i daga lokacin da dare ya raba aka yi ɗaya cikin uku har zuwa ne har zuwa alfijiri ya keto وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار yace asuba ba ta da lokaci zababbe in ba daga hitowar alfajir sadiq ba shine ma'anan min as-sadiq lil isfari lokacin asuba zababbe shine daga lokacin da alfijiri na biyu yake to summa daruri ila at-tulu'i wa ba'dahu al-qada'u fil jami'i shi kuma lokaci na larura na anna asuba daga lokacin da aka yi ta har zuwa ketowar alfijiri da har zuwa ketowar rana wa ba'dahu alqada'u fil jami'i bayan wannan shi kuma kowace sallah ana iya ramka ta ma'ana shi ramkon sallah kowane lokaci ana ne ana yi bayanu hukmi ta'khir as-salati 'ala al-waqt wa murji'u as-salati lid-daruri أعصم بذنبه بذنبه سوى المعذور عظم بذنبه سوى المعذور بنوم نو بنوم نس بنوم نو بنوم نيس بنو بنوم نس بنوم أو نسي ولا تنفلا abin da ya sani kun san akwai lokacin da wasu ne za a yi don nagamin ya sai daidai akwai lokacin da sai an gayi ba za a yi wasu ba haka za a yi sai a ce naumi na awun ai wani za ku mun ce naumi nau to shi yasa na gwada naukin ne naga ta ki naunuwa yawwa shi yasa to sai na bayyana bi naumin aw nisiyin wala tanafula بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر مرتفع الشمس وبعد العصر لمغرب صلي وبعد الفجر للمغرب صل وبعد الفجر واستثن ورد نائم ووادع واستثن من غنائم وودع ووادعه وودع من بعد تسليم خطيب الجمعة من بعد تسليم خبيث الجمعة وبعدها ومنعه وقت طلوع وبعدها ومنعه وقت الطلوع ذكاء أو غروبها وفي فروع malam ya ce bayanu hukmi ta'khiri salati anil waqti bayani akan hukuncin jinkirta lokaci akan jinkirta sallah akan lokaci wa murji'u salati lid-daruri azim bi dhanbihi siwal ma'duri duk wanda ya jinkirta sallah har ta kai lokacin larura a azim bi dhanbihi to ka girmama zulubinsa siwal ma'azuri banda wanda uzuri ke gare sa bi naumin uzuri ne dalilin kwana aw nisin ko kuma mantuwa shi wannan uzurin shi karbabbe ne wala tanfula ba'da salati subhi babu nafila bayan sallar asuba lil kurhi domin me yake da suna an kyamaci haka ila murtafi'i shamsi har zuwa lokacin da rana za ta dagowa ma'ana har zuwa dai bulluwar rana makruhi ne mutum yayi sallah yayi nafila a wajen malikiya mutlaqan kowace irin nafila amma a sunna mai sababi kana iya kai wa ba'da al-asr nan kamar yana bayanin wuraren da baya makruhi ne ayi sallah da bayan la'asar limagribin sulli har zuwa lokacin da za a yi sallar magriba wa ba'da al-fajr da bayan asuba shi ma ba a yi wa ba'da al-fajr nan da bayan al-fajr ya keto in ba sallah ta raka atai al-fajr bar sallah asuba wastasni wirda na'imin haka kuma kai istisna'in wuridi na mai kwana ma'ana nafila wadda mutum ya saba yi sai kwana ya doke sabayi ba shi ya halatta idan ya tashi bayan kitowar alfijiri ya ne ya ramka ta nan yana bayani akan alfijiri lokacin da alfijiri ke to gayan ai sallar asuba ya halatta ya ramka wawa menene wawa da'ahu wawa wawa da'a min ba'di taslimi khatibil jumu'a haka kuma kabar yin nafila bayan limami na juma'a ya yi sallama ma'ana lokacin da ya sallama ya shigo masallaci lokacin daga wannan lokacin ba a nafila wa ba'daha haka bayan sallar juma'a ma ba a nafila amma nan ana nuhi ga yadda suka kawo a matani ba za ka yi sallar nafila bayan juma'a ba sai in kayi ne sai in ka huta ka dawo wa man'uhu waqta tulu tulu zaka wa man'uhu waqta tulu zaka aw wurubiha wa fi furu' haka kuma an hana nafila lokacin tulu zaka zaka ita ce rana yana daga cikin sunayen rana zaka an hana nafila lokacin da rana ta hutu aw gurubiha lokacin da take hitowa aw gurubiha ko lokacin da take faduwa wa fi furu ma'ana a cikin wannan akwai ma'ana akwai masail din da gaja ce wa fi furu ai akwai masaloli dangane da wannan na'am ina ganin nan ya kamata tsaya ko na'am in yaso sai mu tashi shurutus salah eh